الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون فإنه لم تزل معكم الأيام العشر أفضل أيام الدنيا التي يحب فيها الطاعات وأعمال البر وقد اشتملت على أيام وأعمال لا عدل لها ففيها يوم عرفة الذي فيه أكمل الله تعالى الدين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأتم عليهم النعمة كما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فإنها نزلت عليه الصلاة والسلام بعرفة في حجة الوداع كما في صحيح البخاري عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأن يوم عرفة هو اليوم المشهود في قوله تعالى واليوم الموعود وشاهد ومشهود لما أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة وصيام يوم عرفة كفارة سنتين سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفر السنة الماضية والباقية رواه الإمام مسلم وفي رواية من صام يوم عرفة غفر له سنتين متتابعين رواه الإمام أبو يعلى وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار ومضاهاة الله تعالى ملائكته أهل الموقف قال عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء رواه مسلم ويوم عرفة يوم التوحيد وإجابة الدعوات وتنزيهه سبحانه وتقديسه وتحقيق العبودية له عز وجل ونفي الشريك عنه بجميع أنواعه قال عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رواه الإمام مالك والطبراني وما رؤي الشيطان يوما هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغير فيه من يوم عرفة رواه الإمام مالك مرسلا أيها المسلمون عظموا ما عظم الله ولا يغفل المسلم عن ذكر الله وشكره ودعائه صلى الله فيه الإيمان والتوفيق والتوفيق لما يحب ويرضى وتفريج ما نحن فيه من الأهوال والأزمات والثبات حتى الممات ودعوه رغبة ورهبة ودعوه رغبة ورهبة إن رحمة الله قريب من المحسنين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم باي هكا يا إخوانا مسلمين a cikin waɗannan kwanaki masu albarka muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah da ya kawo mu wannan yini na juma'a yau muna takwas ga watan zulhijja hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1445 a kidayen miladiya yau goma sha hudu ga watan shida shekara ta 2024 babban saƙon da ke cikin wannan kuɓa tattaunawa ne akan ranar arafa gobe kenan idan Allah ya kai mu da kuma kwanakin sallah da bukukuwan sallah muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sada mu da albarkan da ke cin waɗannan kwanaki mun dai sani cewa wannan wata na zulhijja da muke ciki tun asali yana daga cikin watanni masu alfarma guda hudu wanda alqur'ani mai girma ya tabbatar da inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum a cikin a cikin watannin Allah guda goma sha biyu Allah ya zaɓi waɗansu guda hudu ya fifita su ya darajta su ya mai da su watanni masu alfarma waɗannan watanni su ne zulqa'ada da zulhijja da almuharram da rajab waɗannan watanni suna da wata kima ta musamman a wurin Allah subhanahu wata'ala kasancewarsu suna daga cikin watanni hudu masu alfarma sannan watan zulhijja yana daga cikin watannin aikin haji da Allah subhanahu wata'ala ya ce alhajju ashhurun ma'lumat aikin haji sanannun watanni ne waɗannan watanni su ne shawwal shawwal da zulqa'ada da kuma goman farko na watan zulhijja su ne watannin aikin hajji su ma waɗannan watanni ne masu kima masu daraja da daka wannan kasancewar zulhijja tana daga cikin waɗannan duka ta bugi can ta bigina tana cikin watanni masu alfarma tana kuma cikin watanni na aikin hajji to wannan ya ƙara ma waɗannan kwanaki na watan zulhijja daraja ya ƙara musu ɗaukaka ya ƙara musu wato ainihin daraja sannan waɗannan kwanaki na goma farkon watan zulhijja da Allah ya sa yanzu muke ciki su ne al'ayyamul ma'lumat da Allah subhanahu wa ta'ala ya magana a kansu da yadkuru Allah alama razaqahum yadkuru Allah fi ayyamin ma'lumatin alama razaqahum min bahimatil an'am a cikin suratul hajj Allah ya magana akan waɗannan kwanaki sanannu to waɗannan kwanaki sanannu su ne kwanaki goma na farkon watan zulhijja wanda hakan yana nuna maka daraja da fifikon waɗannan kwanaki a sama da su a sama da waɗanda ba su cikin kwanakin duniya ga duniya ga baki daya sannan mun sani cewa dama waɗannan kwanaki Allah ya yi rantsuwa da su a cikin Qur'ani mai girma da Allah ya ce wa layalin ashir Allah ya yi rantsuwa da goma farko na watan Zulhijja falalin waɗannan kwanaki guda goma bai ɓoye ga kowa ba an gabatar da kutubobi akan wannan tun lokacin da kwanaki da suka gabata to amma yanzu isharar da za mu yi shi ga wata katafariyar daraja kuma wanda waɗannan kwanaki suka tattara shine ranar arafa wanda muke fuskanta gobe insha Allah ta'ala ranar arafa rana ce mai daraja rana ce maɗaukakiyar rana a cikin kwanakin duniya ita ce kusan na biyu a cikin daraja ga baki ɗaya idan ka tsama ranar sallah ranar arafa a cikinta ne Allah subhanahu wa ta'ala ya cika wa a musulmi addinin musulunci ya cika musu ni'imomi kamar yadda ayar alqur'ani mai girma ta tabbatar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan hadisi ya tabbata cewa wannan aya ta sauka ne a hajjatul wada hajjin ban kwanan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ranar tara ga wata ta sauka ne kuma bayan sallar la'asar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya jaddada ma al'ummar musulmi cewa ya yarda musu addinin musulunci shine ɗaya ɗayan addini da ba zai karɓi wani addini koma bayan shi ba ranar tashin alkiyama wanda hakan yana nuni akan darajar yinin arafa da kuma irin ɗaukakan da Allah subhanahu wa ta'ala yi ma yinin arafa haka nan yinin arafa shine yinin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fassara faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa shahidin wa mashhud da Allah ya yi rantsuwa da shahid da mashu duk Allah ya yi rantsuwa da su sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wal yawmul mashhud wato rana abin halarta mala'iku na halartar wannan yini haka nan alkhairai da yawa na halartar wannan yini manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce shine rana arafa kamar yadda al-imam Tirmidhi ya rawaito hadisi haka nan rana arafa rana ce wacce take ta gafarar zunubai da yanta mutane daga wuta kuma Allah subhanahu wata'ala kan yi alfahari da mutanen da ke tsaye a bigiran a wato arafa masu aikin hajji kenan yana alfahari da su a wurin mala'ikunsa kamar yadda hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu yinin da Allah ke ‘yantar da bayi daga wuta sannan kuma Allah subhanahu wata'ala yake kusantowa zuwa ga bayansa yana alfahari da bayansa a wurin mala'iku kamar ranar arafa kenan wannan yana alamta mana ka nemi gafaran Allah da rahamansa ka nemi kubatan Allah subhanahu wata'ala daga azaba a wannan yini na gobe idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu kamar da al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi sannan yanin arafa yini ne wanda yake ana son bawa ya yawaita addu'a ya tabbatar ma Allah da tauhidi ya kore ma Allah subhanahu wata'ala dangogin shirka kamar yadda hadisi ya zo manzon Allah yana cewa aqbalu du'a du'a yawmi arafa mafificin addu'a shine addu'an da za a yi ta ranar arafa sai manzon Allah ce amma mafificin abin da ne ta faɗi ne da annabawan da suka zo kafin ni mun tanana ta tauhidi ne muna tsarkake Allah muna faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan hadisi al-Imam Malik da al-Imam Tabarani sune suka ruwaito wannan ya sanya babu wata rana da aka ga Idris ya walakanta ya tozarta ya ɗaiɗaita ya zama wato cikin ƙasƙanci kamar ranar arafa kamar da al'imamu malik ya kawo wannan wato hadisi ne mursal a cikin muwatta malik cikin falalar ranar arafa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ina falalar ranar arafa ya ce ina kyakkyawar zato ga allah cewa duk wanda ya azanci ranar arafa allah zai kankare mishi zunubi na shekara biyu zunubin shekarar nan da za ta fita da zunubin shekara mai zuwa da zai aiwatar ana fatan ga baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa. To, kaga wannan kaɗan kenan daga cikin falalan yini na ranar arfa gobe kenan da muke fuskanta insha Allah ta'ala. To, kafin mu je da nisa, wannan yini namu na arfa gobe ya dace da ranar asaba, wanda kusan ‘yan kwanakin nan ce ce in ce ya yawa akan cewa wai ba za a yi azumin ranar arfa ba saboda ya dace da ranar a ranar asabar haka waɗansu suke ta yama ɗiɗi da wannan jita-jitan suke faɗi ƙarƙashin wani ijtihadi wanda yake ba shi da magabata da yawa a kai wani hadisi ya zo wanda babban wanda ya yaɗa wannan hadisi a wannan zamani shine babban malamin hadisin duniyan nan sananne malami na Allah jijjigi a cikin ahlus sunna imamul muhaddithin a wannan zamani Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya gafarta masa malami ne wanda yake na Allah in ana faɗin duniyar hadisi a yau in ba a faɗi Sheikh Al-Albani ba ilimin sunnan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba za ta cika ba ya samu lambobin yabo har ya karbi kyauta ta musamman daga ƙasar Saudiya a wata shekara can cewa shi ne yake kowa taimakon sunnan Annabi sallallahu alaihi wa sallam a duniya ya karbi wannan kyautan Jaizatul Malik Faisal kamar yadda mun san Sheikh Abubakar Gunya ta karban wannan akan yada addini a kasashen bakakan fata da ka Sheikh Albani malami ne na Allah ba a tsammanin shi da san rai ko jahilci ko wani abu ne kama da haka amma kowane dan adam yana iya daidai yana iya kuskure in ka tsama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi wannan hadisi ya ce ne kada ku azumci yin asaba ko da ko ɗaya daga cikin ku ya tashi da azumi sai ya rasa abin da zai karya azumin nan a yinin asaba sai ɗan ɓawon itace ko ganye na inabi to ya samu wannan ya sa a baki ya tattauna saboda zai tabbatar da cewa baya azumi wannan shine hadisin da ya zo akan wannan la tasumu yawma sabti illa fi mafturida alaikum kar ku azumci ranar asabar sai in wanda aka farlanta muku ne fa in lam yajid ahadukum illa liha ina ba idan ɗaya daga cikin ku bai samu komi ba sai ɗan ganyen inabi ko kuma udu shajara ɗan wani ganyen itace annabi ya ce to yasa a baki da ya tattauna wannan hadisi shine shekul albani ya kafa hujja da shi to abin da ya kamata kowane daga cikin mai fahimta shi a asalin mas'ala shine malamai magabata ba su ma karɓi hadisin nan ba kwata-kwata mafi yawa daga cikin malamai magabata ƙwararru a cikin fannin hadisi irin su al-Imam Zuhri Muhammad bin Muslim bin Tadrus irin su al-Imam al-Auza'i manya-manyan jigajigan malamai irin su al-Imam Abu Dawud su al-Imam nasai su al-Imam Ahmad bin Hanbal da sauran jigajigan malamai na magabata kwata-kwata ba su karɓi hadisin nan ba irin al'imamu malik shi ya ce ma hadisin nan ƙarya ne haka ya tabbatar al'imam annasa'i ya ce hadisin nan akwai iftirazi da yawa al'imamu ahmad ya ce hadisi ne da'i al'imamu abu dawo ya ce to amma je in ya inganta to an goge aiki shi haka nan dai waɗannan cincirun da malaman mu magabata suka yi watsi da wannan hadisi ba su karɓe shi sun yi aiki da shi ba to waɗansu daga cikin malaman kuma sun karɓi hadisin sun inganta shi sun karɓi hadisin sun inganta shi sun ce ingantacce kamar irin su al'imamu tirmidhi ya ce hadisi ne ingantacce da waɗansu daga cikin malaman hadisi su ma manya-manya sun karɓi hadisin a matsayin hadisi ne ingantacce to amma matsalan yadda take shi ne mu ɗauka hadisi ne yanzu ingantacce shafar albaniya inganta wannan hadisi duk da alhafiz ibn hajar a cikin at-talhis ya ce wannan hadisi bai inganta ba amma shi shafar albani ijtihadin sa ya hukunta masa cewa wannan hadisin ya inganta to sai dai abin luran shi ne shi ma da shafar albani ya tafi akan wannan hadisi da ifi asalin fahimtar sa kenan a cikin tamamul minna sai ya ce summa tabayyana li anna haditha sahihun ko wata kalma ne kama da haka yace sai daga baya sai ya bayyana mun cewa wannan hadisi ya inganta kenan yana da ijtihadi guda biyu ijtihadi na farko raunin wannan hadisi kamar yadda magabata suka tafi akai ijtihadi na biyu yana ganin wannan hadisi ya inganta yana ganin wannan hadisi ya inganta to tun anan zaka gane cewa mas'ala ce ta ijtihadi domin ga magabata can can can kololuwa su al'imamu zuhuri manya manyan tabi'ai ne fa ɗaliban sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam irin su al'imamu malik tabi'u tabi'in irin su al'imam az-zuhri al'imam al-auza'i cikin tabi'ai duk sun kora hadisin amma shaykh al-albani a farko shi ma ya fahimci cewa hadisin nan da'ifi amma sai ya samu canjin fatawa sai ya tafi akan cewa kuma wannan hadisi ingantacce to kafin shi waɗanda suka rawana hadisin kamar yadda ce baya ga waɗancan manyan malamai na magabata shekul islam ibn taymiya a cikin iktiba'u sirat al-mustaqim shi ma ya rawana wannan hadisi al-imam ibn qayyim a cikin zadul ma'ad fi hadi khayr al-ibad da tahzibu sunan duk ya rawana wannan hadisi duk sun tafi akan cewa hadisi ne bai inganta ba to yanzu mu ɗauka ya inganta mu ɗauka wannan hadisin ingantacce ne saboda irin yawan hanyoyin da aka samu hadisi kila waɗancan jigajigan malamai kowanne ya gina ne da hanya guda ɗaya ta zo masa to ka'ida ta hadisi idan hanyoyin hadisai suka zo da yawa akan haɗa su wani ƙarfafi wani to da irin wannan sai waɗancan malamai suka inganta hadisin a ciki akwai Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya gafarta masa to amma yanzu idan ya tabbata cewa hadisin nan ya inganta to yanzu menene ma'anar hadisin to nan ma sai aka sami waɗansu fatawoyi don a fahimta ta wallahu alamu shi matafiyan da shekul albani ya tafi a kansa gaskiya tsakani da Allah daga tun daga zamanin sahabbancin da tabi'ancin da tabi'ut tabi'in waɗanda suka tafi akan wannan matsayiyar na albani kila mutum biyu ne ko mutum uku gwargwadon abin da ilimin ya nuna da ilimin da malaman mu suka ya bincike suka gano in ma an samu kenan ya wuce mutum ɗaya ne cikin tabi'ai ko ko cikin malamai za mu ce ba cikin tabi'ai ba kila mutum ɗaya ko mutum biyu suka fahimci abin da shekul albani ya fahimta cewa wai ba za a yi azumin ranar asabar bane mutlaƙan in dai ba farilla bane farillan in shi ne kaman ramadan ko kafara ko ramuwa na ramadan ko alwashi ko irin waɗannan abubuwa na na na farillai su kaɗai ne za ka iya azamta ranar asabar amma in ba haka ba to haramun ne kai azumi ranar asabar gaskiya wannan fahimtar tana da matsarancin nisa daga gaskiya saboda idan ka auna aukin magabata gaskiya samun waɗanda suka fahimci wannan yana da matsanancin wahala kana ma iya bincike kaf ka kasa gano wanda ya tafi akan wannan matafiyan kila sai dai yan tsararru mutum ɗaya ko biyu tsanani a ce maka mutum uku daga magabata gabaki ɗaya duk da yawa da cincirin da magabata na Allah daga sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in har ya zuwa yau ɗin nan a ce maka shekul albani a wannan zamani shi kaɗai ya kaɗaita da wannan fatawan sannan kuma sai waɗansu daga cikin ɗalibansa su ma ba duka ba waɗansu daga cikin ɗalibansa suka tafi akan wannan tafiyan matafiyan wanda hakan yana ƙara raunana irin wannan matafiyan da shekul albani to sannan kuma har wala yau shi shekul albani da ya kawo wannan hadisi ya kawo fassaran da malamai suka yi mahadisin in ma hadisin ya inganta har ya nakalto daga al'imam ibn qayyim cewa da irin fassarar da ya hadisin cewa idan hadisin nan ya inganta to ana nufin kar a azumci ranar asabar shi kadai ana girmama ranar asabar domin kar ai kamance ce ne da yahudi sai an hada shi da wani ne kafin shi ko bayan shi kuma akwai waɗansu hadisai ma waɗanda suka wanda malamai da yawa sun tabbatar da wannan hadisin kamar hadisin da wata daga cikin sabon annabi sallama ta je gurin annabi sallama yana cin abinci sai ya ce hoke ma ki ci wata dacijiya ce sai ta ce ai ina azumi asaba sai annabi ya ce kin yi azumi jiya juma'a ta ce a za ki yi gobe asaba a gobe lahadi sai ta ce a sai ce to ki ki kare wannan azumi da wannan waɗansu malamai suka inganta wannan hadisin suka ce ya nuni akan cewa kenan ana azumi ranar asaba da irin wancan hadisi da ya zo aka tambayi aka tambayi kurai ɗalibin ibn abbas ne ya ce malamin mu abdullahi bin abbas da shi da waɗansu sahabbai sun tura ni in je gurin na na ummu salama in tambayo ta waɗansu kwanaki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi yin azumi a ciki sai su ce manzon Allah yana yawaita azumi asabar da lahadi da litinin a wani watan wani watan kuma yakan yakan yi azumi talata laraba alhamis akwai dai hadisai da suka zo waɗanda suke nuni akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma saba ma yahudu ku yi azumci ranar asabar da lahadi to su ma waɗannan hadisan waɗansu malaman sun inganta waɗansu sun raunana waɗanda suka tafi akan ingancin su haukan ba ka da dalilin da zaka ce musu ba za su yi azumin ranar asabar ba domin hadisai sun inganta shi ma wancan hadisin in a gurin ka ya inganta to su ma waɗannan hadisai a gurin su sun inganta da haka dole ne ka fahimci cewa kawai asabar ana gudun ne kar a keɓe ta da ambato domin kar a yi kamanceceniya da yahudu gurin girmama asabar to a shekul albani ya kawo wannan matsalan a cikin a cikin tamamun minna sai ya ce to na gamsu da wannan matsayan da shi ma fahimtar shi kenan bai shi ma fahimtar sa kenan tunda shi ya inganta hadisin to me ya fassara hadisin asali shekul albani ya tafi akan cewa hadisin nan yana nuni akan ba za a keɓe ranar asabar ne da an bato ba a matsayin shi na asabar amma in ka azumci ranar arafa baka azumci ranar asabar ba in ka azumci tasu'a da asura baka azumci asabar ba ka azumci daraja ne da Allah subhanahu wataala ya kaddara ya faɗo a wannan yinin haka da ya fahimta amma daga baya sai ya samu canjin fatawa sai ya ce maganin ibn qayyimi da ina kanta amma kuma na samu canjin fatawa sai ya kawo irin abin da yake fahimta cewa faufau ba za a yi azumin ranar asabar ba kuma yana ganin wannan kamar a matsayin haramun amma da yake malami ne na Allah duk da ya gama bincikensa ya tattauna ingancin hadisin a cikin irwa'ul ghalib ya tabbatar da ingancinsa a cikin tamamul minna ya tabbatar da cewa shi ga abin da ya tafi akai ba zai azumi bane ran asabar haramun ne amma da ya gama bayani sai ce haza ma ba gani wannan shine iya abin da Allah ya haskaka mu yace iya abin da Allah ya haskaka mu kenan fa in asabtu fa min Allah yace in nayi daidai to wannan dangantaka ne daga Allah walahu alhamdu ala tawfiqihi wa fadli yace godiya ta tabbata ga Allah akan falalansa da kuma wannan dangantakar da yayi yace wa in afaqa'atu in kuma nayi kuskure ya ce fa min nafsi wannan matsalar daga gare ni take fa astaghfiruhu min dhanbi ina roƙon Allah ya gafarta min zunubina kaji abin da Sheikhul Albani ya karkara bayanin sa a cikin wannan matsala duk da kasancewa waɗansu daga cikin ɗaliban sa kamar Ali Abdulhamid a cikin Zaharul Raw ya zo da matsala shi ma ya ci ijtihadi ya yi ijtihadi kwarai da gaske a matsayin shi na mujtahidi ya goyi bayan matsayin malamin sa Sheikhul Albani to amma wani hanzari ba gudu ba shi ne kamar shi karan kansa shekul albani ga wanda ya san irin yadda yake zurfafa bincike yake yin komi keke da keke har yakan ci gyaran al'imam ibn hazm sai ya ce ibn hazm ya kawo matsala kaza ya tattauna a kanta sai dai kawai matsalar shine ibn hazm ya kasa kawo wani daga cikin magabaci guda ɗaya da ya tafi akan matafiyansa sai shekul albani ya kafa hujja da wannan sai ya rushe maganar al'imam ibn hazm to shi ma haka zalim shekul albani a wannan wurin shekul albani ya gama kawo bincikensa kaf ɗalibin shi shi ma ya gama kawo bincikensa kaf amma gabaki ɗaya waɗannan jigajigan malaman sun kasa kawo malami ɗaya za su ce wannan shi ne matafiyan malam wani cikin magabata da shekul albani da shi ɗalibinsa ali abdulhamid duk sun kasa kawo magabaci ɗaya da ya cika abin wannan matafiyan to ko da babu wani dalili sai wannan to ya ruguza fahimtar shekul albani Allah maɗaukan sarki ya gafarta masa kuma idan ka kalli aikin sahabbai kamar yadda wani malami ya yi nashi binciken mai zurfi a cikin wani littafinsa lu'ulu atul baharai wanda ya tattauna akan hukuncin abincin ranar asabar da ya kawo ya ce akwai hadisai da yawa yace kaman dubi kaman hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa akan azumin ranar taku'a da ashura yace in Allah ya so in Allah ya kai mu baɗi za mu azumci ranar tara ga wata Annabi sallallahu alaihi wasallam kaji ya yi togaciya da cewa sai dai in ya zama ranar asabar da haka manzo Allah sallallahu alaihi bai san wani maganar ranar asabar wa a wannan lokacin kawai zai azumci ranar tara ga wata ne haka nan kuma akwai sahabbai waɗanda suka yi alkawari na yawaita azumi tsakankanin su da annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar irin su Abdullahi bin Amr bin As matashi ne a zamanin annabi ne kokarin ibada har annabi birki yake mishi a cikin ibadansa a ƙarshe akwai wani alkawari da suka rabu da annabi sallallahu alaihi wa akan zai rika yawaita azumi sai ya kasance har a ƙarshen rayuwarsa yana cewa kai co ina ma da na ɗauki sauƙin da manzon Allah ya yi yace amma gashi yanzu azumin na wahalar da ni ba a taɓa tuzuwa daga Abdullahi bin Amr bin As wai yana kin azumtar ranar Asabar saboda wata na ranar Asabar kila a cewa ko suna da wani masani akan wancan hadisin wai kawai azumi ranar Asabar ba to haka ne shi wannan malami mai lu'ul'utul Bahrain ya kawo asar na sahabbai da yawa da waɗansu tabi'ai da tabi'u tabi'in suna yawaita yin azumi na nafilfili amma ba a tuzgo ko so ɗaya ga wani daga cikin magabata ko sahabi ko tabi'i ko tabi'u tabi'in wani na takatsantsan akan wani yin azumi ranar asabar ba saboda kila wata fala'a saboda bijiro wata falala ta musamman wanda yana alamta maka kusan magabata ba su ma san wata matsala wai kin yin azumi ranar asabar musamman idan ta dace da wata falala ba da haka jama'a musulmi mu ɗauki abin nan a hankali mu bin shi a hankali shi ma ali asan wannan ɗalibin albarin shi ma duk da ya gama nashi binciken aka yi kawo irin wancan maganar ta malaminsa ya ce iya abin da Allah ya haskaka mun kenan in ne daidai ina godiya ga Allah in ne kuskure kuma Allah ya yafe ni da haka suke kawo irin waɗannan matsalolin to mu muna da yaƙinin cewa kun yi kuskure amma menene daidai shine mu ɗauki cincirin dan hadisai waɗansu hadisan sun zo suna bayani akan mafificin azumi shine azumin annabi dawuda kai yau ka shago ba kai yau ka shago bi babu makawa a sabata faduwa ce manzon Allah ya samu matansa juwairiya tana azumi ranar juma'a yace mata kin yi azumi jiya ranar asabar a ranar alhamis tace a za ki yi gobe ne asabar tace a yace to ki kare azumi da ta ce za ta yi fa shi kenan zai ce ta je ki azumin ta sai ga wani hadisi imaman turki manzon Allah ce kar ku abinci ranar juma'a shi kadai sai dai ku hada shi da yini kafin shi ko yini bayan sa wannan da yini bayan juma'a ina ce asabar sannan ga hadisai waɗanda suke kwadaitarwa akan azumin arafa azumin ashura azumin taku'a azumin kwanakin farin wata sha uku sha hudu sha biyar duk za su iya bijirowa ranar asabar to duk a ce an kore waɗannan shiryan annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda wani hadisi da yake akwai ta baba akan ingancin shi magabata ba su karɓe shi ba da yawa waɗansu kuma sun karɓe shi amma ba fassaran da shekul albani ya yi irin fassaran da magabata suka yi bai ba shi ne fassaran da suka yi ba shi yasa shi ali hasan a cikin littafin nasa ya ce wai akwai saɓani saɓanin malamai akan matsalar nan ba akan wai haramun ne azumi ranar asabar ba saɓani ne akan cewa za a yi azumci ranar asabar mutsala koko sai an haɗa shi da wani za a azumce shi saboda girmamawa koko in ka azumce shi saboda wata falala ba ne shi ne saɓanin magabata amma ba wai saɓani ne akan wai yanzu azumin ranar asabar haramun ne ko ba haramun ba ne duk malaman da ke bayani wanda suka karɓi hadisan suna magana ne akan karhanci karhanci ka keɓe ranar asabar kawai kai azumi so amma a tafi akan matsawai na haramun gaskiya wannan fahimtar ba ta kama da gaskiya ba muna fatan waɗannan manyan manyan malamai da suka yi kuskure Allah ka gafarta musu mu kuma Allah ka ba mu iko mu azumci gobe a matsayin shi na ranar Arafa mu samu kankara zunubi na shekara biyu wannan shekarar da muke ciki da kuma shekarar da za mu shiga to ina ga wannan matsalan ta cinye mana lokaci dama tattauna akan kwanakin sallah an saba yin sa sai dai kowa ya bakin kokarinsa ya ga tsarkake niyyarsa ga Allah wanda Allah ya hore mishi ragon layya ya yanka yana mai ikhlasi yana kiyaye sunnonin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma ainihin mu sanya himma mu je sallan idi da wuri muna kabbar bari kabbar bari nan sun kaskashi biyu akwai kabbar bari sakakku wanda ko da yaushe za ka iya yin su tun daga farkon watan nan ake yin su har ya zuwa ranar goma sha uku ga wata sakakkun karbabbari ne duk inda ka samu kanka Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar wa la hamd ko subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ko nau'o'in ambatan Allah to akwai kuma kabbarbarin da ake yin shi bayan sallan farilla idan aka gama sallan farilla tun daga ranar sallah asubahin ranar sallah za a yi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wannan za a yi su a bayan sallolin farilla har ranar goma sha uku ga wata sabanin mu abin da muke fahimta in aka yi hawan daushi shikenan an rufe mahudin sallah babba kenan a'a wannan hawan daushi ku ne kuka kirkiro a jinku da kanku ba shari'a ne ta ce ku yi hawan daushi ba ku ne kuke yin a jinku da haka bayan hawan daushe yinin bayan hawan daushe ma yini ne na ambatan Allah yini ne da za a ci gaba da ambatan Allah ko a a kwanakin aikin haji ko kuma ga waɗanda suke gida daga nan kuma har ya zuwa lokacin da za a yi sallar isha'i ranar ranar goma sha uku ga wata to a kiyaye waɗannan abubuwan kuma a kiyaye saba ma Allah subhanahu wata'ala a cikin kwanakin aikin haji a kwanakin dukunkunan sallah kar a kafa hujja da cewa ana cikin bikin sallah kai ta saba ma Allah subhanahu wata'ala ana kamanceceniya da mata mata na zuwa ɗakunan samari samari su je gidan mata a duk abin tsoron Allah subhanahu wata'ala a kiyaye irin waɗannan abubuwan a ƙarshe ina son ƙara tunatar da mu batun fatan layya da ƙungiyar jiboris ta nemi lallai kowane musulmi ya haƙuri da fatan layyan nan ya sadaukar masa da shi sadaka fi sabilillah masallatanmu kuma kamar yadda liman ya jawo hankali satin da ya gabata ni haƙuri wannan abu bugu so ɗaya ne idan aka ce shugabanci ya ce kuyi abu kaza so ɗaya a shekara ban ganin wannan zai hana masallatan mu ci gaba in dai mun sanya mu kanmu zuciya din dai mu tara abin da zamu gyara bayi ko za mu fenti ko za mu gyara lasifika insha Allah ta'ala cikin salloli guda biyar da muke yi a yi mu samu shekara muna yi mu kafa tara kuɗin da zamu wannan sai fatan layya da aka ce mu taimaka mu bada a gina jami'a a gina masallatai a haifar da da'awoyi a cikin ƙasa da wajen ƙasar nan har a ƙasashen turawa fa ana zuwa ana da'awar nan kuma ana samun masu musulunta ana samun masu jaddada imanin su abubuwa na alkhairi da yawa ya kamata wani masallaci ya ce mu ma muna son mu gyara bayi dan Allah cikin sallolin nan guda biyar ku tara kuɗin da za ku gyara bayi ku amma wannan fatan mu bar ma jiboyin domin ce wannan aiki na alkhairi kuma idan ka ce ba za ka bada ba in ka ba wani kila sai da shi ɗari uku ɗari hudu ita ko in ta ɗauka ta kai kamfani za a iya sai da shi naira dubu ɗaya da ɗari dubu ɗaya da ɗari biyar ka ga fi riba alkhairin ka zai fi wanzuwa a ban ƙasa so sannan kuma akwai rasiɗai yanzu haka ana nan ana ba da waɗannan rasiɗai ko wanda ya layya ko wanda bai layya ba yake son ya samar da sadakatun jariya gare shi ko ga iyayensa to ya je ya ba da kuɗin shi a bashi wannan rasit ɗin ko naira ɗari ko ɗari biyu ko ɗari biyar ko dubu ɗaya in ma Allah ya hore maka ce a baka rasit ɗin gabaki ɗaya tushen shi gabaki ɗaya a baka sai ka biya kuɗin gabaki ɗaya ladan ka ya tabbata a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah kai mana muwafaqa Allah ka datar da mu Allah ka karbi ibadun mu Allah ka gafarta kurakuran mu Allah ka ɗaukaka darajojin mu Allah ka sa mu shalla lafiya Allah ka karbi wannan ibada samu Allah ka rafa mana asirin mu duniya da lahira wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk